بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اهل بيته واصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمه الله godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya sake kadar haduwar mu a wannan masallaci mai albarka na almuhajirun domin ci gaba da tafsirin alqur'ani mai girma inda muke tafsiri cikin suratul baqara insha Allah tabaraka wa ta'ala yau a wannan rana ta biyu ga watan ramadan shekara ta 1447 ba hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da 19 ga watan biyu shekara ta 2026 miladiya za mu tashi aya ta 215 na roƙon allahu tabaraka wa ta'ala ya datar da bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم
حياك الله Allah tabaraka wata'ala ya ce, Yas'aluna kama za yunfiqun suna tambayar ka cewa wa za su ciyar, kul ka ce da su ma anfaqtum min khairin abinda za ku ciyar na daga dukiya to falil walidaini wannan za ku ba da shi karan fari ga mahaifa guda biyu wal aqrabina da kuma makusantan ku ƴan uwanku kenan kannan ku ko yayyan ku ko dai wasu ƴan uwanku na na kusa wal yatama da kuma marayu wal masakini da miskinai wa sabili da wanda yake dan tafarki mana mata wa sabili wanda yake wato matafi wa ma tafalu min khairin Allah tabaaraka wa ta'ala ce duk abin da kuka aiwatar na alkhairi fa inna Allah bihi alim Allah tabaaraka wa ta'ala yana sanar da wannan abin da kuka yi na alkhairi wannan aya malamai suke cewa ta sauka ne cikin al'amarin amur bin aljamuh shi amur bin jamuh dattijo ne ya tsufa kuma allahu tabaraka wa ta'ala ya kore masa dukiya sai zai ce ya rasulallah bi ma za na tasaddak da me za mu yi sadaka shi sa wasu malamai suka ce ya sa'aduna kama za yunfiqun suna tambayar ka wa za su ciyar haka wasu suka ce wasu suka ce a'a ma za dinnan ana nufin me za su ciyar amma abin da yake gwada cewar ana magana akan cewar wa za a ciyar shine wato ansar kul ma anfaqtum min khairin falil walidain kace abin da za ku ciyar na daga dukiya shine ga iyaye wasu kuma suka ce abin da ake nufi shine abin aka tambaya dukiyar me za a ciyar maza yunfiqun ma'ana me za a ciyar na daga adadin dukiya guda nawa ya kamata a cikin abin da mutum ya mallaka yace ya rasulullah da me za mu sadaka kuma wa za mu bada za mu bai wato annashin sadaka din bimaza natasaddaq wa ala man nunfiq ya rasulullah da me za mu sadaka wannan adadi za mu dauka kuma wa za mu ciyar sai Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da wannan aya yas'aluna kama za yunfiqun suna tambayar ka me za su ciyar ko wa za su ciyar wannan kamar yadda wasu malamai suka ce ya faru ne kafin a farlanta wato zakka ta farilla a lokacin ba magana nisabin zakka in ka mallaki dukiya ta hanyar noma ka bayar da ɗaya bisa nawa bisa goma idan noman damuna ne in noman rani ne kuma me rabi bisa goma ko ka ce ɗaya bisa ashirin idan kuma wato rabi da rabi ne a ce an, an shuka da, da naso aka ƙarasa kuma da bayi a ba da rabi da kwata mana bai karasa ɗaya ba da kwata ya kuma fi rabi da kwata kamar da suke noma suke shuka kankana ko wasu gurin ma mene masara haka sai kuma karasa da bayi to irin waɗannan su suna tsakankanin noman rani da kuma noman damuna to lokacin duka babu wannan nisabin da kuma na ainihin wato dabobi ɗin ma duka saboda ka sai shi kuma Allahu tabaraka wa ta'ala ya haula masa dukiya sai yake shi ya rasulullah me adadin abin da zamu bayar daga wato dukiyoyin da Allahu tabaraka wa ta'ala ya hore mana sai yace kul ma anfaqtum min khairin kace da su ya kai manzo Muhammad sallallahu alaihi wa sallam abinda za ku ciyar na daga min khairin na daga dukiya khair din nan ana nufin wato dukiya haka Allahu tabaraka wa ta'ala ya kira wato ya kira dukiya da cewa me alkhairi yace kutiba alaikum idza hadara ahadakum al-maut in taraka khayran lil-wasiyatu lil-walidaini wal aqrabin bil ma'ruf haqqan 'ala al-muttaqin suna tambayar ka yayin da mutuwa ta kusantowa ɗayan su wato an faralanta muku yayin da mutuwa ta kusantowa ɗayan ku mutun yaga yanayi na rashin lafiya yayi tsanani idan dai yana ganin zai bar in taraka khayran wasiyatu lilwalidain wal aqrabin an faralanta yayi wasici wannan shi ma duka kafin a faranta wato yin gado ne a dadin kace in mutun yaga kamar yanayi ya zama wani iri to sai ya ce in na mutu a ba babana kaza a ba mahaifiyata kaza a ba wana kaza a ba kanina kaza da haka ake aka saukar kuma da aya dangane da sha'anin rabon gado kamar yadda shi ma kuma zakka din aka ce karan fari iyaye to a cikin wannan aya akwai nuna matsayin mahaifa domin abinda Allah tabaraka wata'ala ya ce kulma anfaqatum min khairin kace da su abinda za ku ciyar na daga dukiya to falil walidain ga mahaifan nan guda biyu karan fari to kaga wannan yana gwada me matsayin su ba dan haka bada ba za a fara kiran su ba wato karan fari falil walidain ga mahaifa guda biyu Allah tabaraka wa ta'ala wa ta yake cewa wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana ubangijinka ya hukunta ya yanke hukunci cewar kada ku yi bauta ga kowa sai shi kadai subhanahu wa ta'ala wa bil walidayni ihsana mahaifan nan guda biyu kuma ku kyautata musu saboda haka mafi cancanta wato ka kyautata masa a duniya wanda yafi kowa haƙƙi shine me mahaifinka mahaifanka guda biyu a cikinsu kuma mahaifiya ta fi wato girman matsayi fiye da ko kuma girman haƙƙi fiye da mai mahaifi kamar yadda wani hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana haka wani ya ce ya rasulullah a cikin mutanen duniya kakkaf wane ne fi cancanta in kyautata masa fiye da sauran karan faru waye nan ba ɗaya sai manzo Allah ce da shi mahaifiyarka yace baya da wannan fa sai sake sai da shi mahaifiyarka yace ya rasulullah bayan ita ya ce mahaifiyarka ne sai da ya gama sau uku a na hudu sai ya ce daga nan sai wasu ya ce mahaifinka wannan yake gwada cewar da mahaifiya da mahaifi sun fi kowa daga cikin mutanen da suka cancanci kyautatawarka to yana daga cikin mafi taɓewar taɓewa shine mutum ya zamto yana da mahaifa guda biyu ko ɗaya daga cikinsu amma bai damu da sha'anin abincinsu ba kwata-kwata amma yana da 'ya'ya kuma ya damu su ci abinci amma mahaifansa bai damu ba ko kuma mahaifiyarsa tana can wani gari tana can wani ƙauye shi kuma yana can yana ta fantamawa da matansa da 'ya'yansa in ka je kuma sai ga mahaifiyarsa wata iri wato ajigace kana ganin ta za ganta ash'as akbar saboda yanayi ya mata yanayi wani iri amma kuma shi yana ta walwala shi da wanda ya haifa waɗanda ba su san shi ba sai da me ya zama a yanda yake ɗin nan domin matarka ba ta san ka sai da ka zama yadda ka zama la'alla inda kana a ce ita ce take da shekaru mai yawa kana yaro kana kai kawo din nan daga lokacin da aka haife ka zuwa shekaru goma abin da ya kasa in aka nuna ka aka ce wannan shine mijinki ita kuma lokacin ta kai sha kaza misali amma za a zo a rage miki shekaru ya zamto ya fi ki ba za ta yadda ba saboda yadda za ta game kai kawo ɗinka yake da yanayin ƙazantarka da yanayin kaza da yanayin kaza da wautarka da sokancinka da kaza don mutane sukan canza ne bayan shekarunsu ya ɗan ɗaga amma lokacin suna ƙanana za ka ga abin maki ko da yaran da kake kallo ka gansu wasu iri in suka girma kuma sai ka samu su ne shugabanni su ne malaman mutane duka waɗannan yaran da ake gani kaza su ne fa me jagororin al'umma su ne malamai a ciki su ne shugabanni su ne masu kuɗi su ne attajirai su ne kaza su ne kaza to kai ma kamata kake da to ita kuma mahaifiyarka duk da wannan kafin ma ka zo wannan matakin ita ta san ka ƙarshe ma a cikin ka ta ɗauke ka tsawon wani adadin watanni masu yawa ko tara ko ƙasa da haka ko kuma fiye da haka ma saboda Allah tabaraka wa ta'ala ce su suka fi kowa mai girman matsayi lallai wato wajibi ne akan mutum ya lura da wannan wani ya samu abdul abbas yake cewa ni mashiyata na goyo a bayana tun daga yamen na kawo ta har maka ta aikin hajji kuma da aka zo yin aikin hajjin gurin sa'ayi tana bayana tawafi ma tana bayana haka ne ta zirga zirga da ita na goye ta na kai ta arfa duk abin da ake na manasikul hajj tana gadan bayana in naje kawai sai dai na ajiye ta mana ita tana baya tana huce yace yanzu kana ganin na sauƙin na biya ta haƙƙinta ya ce ai ko da kwatankwacin kiftawar ido so ɗaya ba ka biya ba irin wahalar da ta sha a kanka sau da haka allahu tabaraka wata'ala ya ce abinda za ku ciyar min khairin na daga dukiya falilwalidain nan ba ɗai su ne mahaifanka ba falilwalidain wal aqrabina baya da wannan kuma sai ne wato makusanta makusanta kama daga wato ‘yan uwa wanda ake uwa ɗaya uba ɗaya sannan ‘yan uwanka wanda ake uba ɗaya ‘yan uwanka wanda ake uwa ɗaya ‘yan uwanka wanda suke ne da mahaifinka da mahaifinsu uwa ɗaya uba ɗaya ne ko uba ɗaya ne ko mamansu ɗaya waɗannan makusanta ne abin kuma da ya shafi su mahaifa ɗin can ko da ba sa gidan duniya ya kamata mu koma da baya domin wani zai ga cewar idan mahaifansa suka rasu ya kammala kuma shi yanzu babu nauyi kuma a kansa domin babansa baya duniya mahaifiyarsa ba ta duniya a'a har yanzu akwai haƙƙinsu a kanka daga cikin haƙƙinsu kuma shine mai yi musu addu'a wasu daga cikin mamata daga cikin iyaye sukan mutu laifukansu ya kai ai ta gana musu azaba a cikin kabari kamar yadda salihul fawzan al-fawzan Allah ya ƙara masa lafiya yake cewa za ka samu saboda addu'ar ‘ya'yansu sai a daina musu azaba a ci gaba da musu ni'ima a cikin kabari. Saboda kai da kake da mahaifiya a cikin kabari ko mahaifi a cikin kabari, ai aiki bai kare ba, zama ba naka ba ne, dole ne ko da yaushe kai ta saka su cikin addu'a. To kuma duk lokacin da ka ji kana nacewa akan addu'a akan wani abu, malamai suka ce alama ce ta karɓar addu'a. idan kana da wata bukata ka ji cewar ka gaji ka daina addu'a to alama ce ta cewar me ba a karɓa ba amma kana da wata addu'a wata bukata kana ta addu'a an shekara ɗaya kana fama shekara biyu shekara biyar kullum addu'an nan dai ta kifta daga zuciyarka kana yi to wannan alama ce ta cewar Allahu tabaraka wa ta'ala ya karba shi kuma Allahu tabaraka wa ta'ala yana san me bawa ya tanana ta roƙo din domin shine mawadaci kuma wato yana son a girmama shi domin daga cikin girmama shi shine mai roƙonsa saboda kai ta musu addu'a kai ta mata addu'a kai ta masa addu'a baya da haka kuma wato ka riƙa yin sadaka a madadinsu abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya hore maka na abinci ne ka saya ka bayar kai sadaka da shi Allah tabaraka wa ta'ala ya kai ladan nan zuwa ga mahaifinka ya kai ladan nan zuwa ga mahaifiyarka duka wani da aikin wato yana daga cikin ayyukan alkhairi wani yazo ce ya rasulullah mahaifina ko mahaifiyata ta rasu amma ina gada yana nan zai buƙaci yayi sadaka na iya masa sadaka manzo Allah ce eh yace wa alayka bil ma musamman ma kaga sadakar ruwa kaje ka masa sadaka kana da dama ka haka bohol domin mahaifinka da ya rasu ko mahaifiyarka ka yi ya zamto waƙafi ga wannan mahaifin kana da dama baka da damar wannan rijiya za ka yi buɗaɗɗiya ka yi ka je wani guri da suke bukata ba ma wanda ya san ka haƙa rijiya ka je ka tona ka yi kawai don mahaifinka nan don mahaifiyarka nan Allahu tabaraka wa ta'ala sai ya sa maka albarka kai ma a rayuwarka kuma ya zamto kai ma wanda za su biyo baya su ma su damu da kai ‘ya'yanka domin idan baka damu da mahaifanka ba to kai ma za ka iya samun ‘ya'yanka ba su damu da kai ba kwata-kwata haka nan in kuna raye tare da su baka kyautata musu to kai ma ka jira amma in Allahu tabaraka wa ta'ala ya baka ikon ka kyautata musu sai kuma kaga wasu daga cikin ayyanka ba su damu da kai ba to wannan jarrabawa ce Allahu tabaraka wa ta'ala kuma yake so ya daga daraja ka da ita kuma haila saboda haka dai mahaifa suna da girman matsayi yan uwansu suna da girman matsayi haila akan bawa annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa dan uwan mahaifi ammur rajuli sunu abihi au kama qala sallallahu alaihi wasallam wato ɗan uwan mahaifin mutum to kamar mahaifinsa yake a ce ga wani ƙanin babanka ga wani wan babanka to wannan yana da matsayi kwarai da gaske ga wata ‘yar uwar mahaifiyarka yadda ko ƙanwata wannan ita ma haka saboda ka dole a kula da wannan karka ji cewar ai kai yanzu ka fahimci addini Allahu tabaraka wa ta'ala ya baka ilimin addini kai ta wulakanta mahaifanka a'a in ka sake zaka kifar zaka yi asara kwarai da gaske domin ba ribar da ta wuce me ka yi rayuwa a wannan duniyar ka je ka shiga gidan aljanna babu kuma asarar da ta wuce ka rayu a duniya ka je ka shiga wuta to kana ta wulakanta mahaifiyanka baka sauke haƙƙinsu ba baka damu da su ba duk yanda ake ganin kai ne ustazu kai ne malam kai ne kaza unguwarku baka damu da mahaifanka ba to in ka mutu zaka tafi gidan wuta Allah ka kare mu wannan nukuda ce mai wato muhimmanci kwarai da gaske musamman ‘yan uwa da suke ustazai za ka samu mutum yana ganin ya fi babansa ilimi saboda ka zai tare na babansa ta wannan halaka kenan ai halaka kenan duk mutum da ka gani a duniya fa akwai tasirin mahaifansa ko mutumin kirki ko mutumin banza babu mutumin da babu tasirin mahaifansa duk inda ka gan shi kawai domin idan ka je ka yi karatun boko da mahaifanka ba sa sha'an ka yi karatun boko ba za su taɓa yarda ka je gurin bokon nan ba idan ka yi karatun addini da ba sa sha'awar wannan ba za su ka taɓa zuwa ba hasali ma su da ke ka su kora ka kuma ba sa son faka sha wahala tare da haka Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wal aqrabin da kuma kusanta aqrabin makusanta wanda kuke yan uwa uwa ɗaya uba ɗaya baba ɗaya mahaifiya ɗaya a'a su ƴaƴan kannan babanka ne ƴaƴan wan babanka ne kusa kusa kusa haka ne bayan haka aqrabin makusantanka waɗanda suke wato na harkoki na yau da kullum na mu'amala bayan ka kammala da ainihin wato wanda suke yan uwanka kana kula da su wanda suke makusanta ta bangaren mu'amala wata harka ta addini ta hada ku kullum ana tare a'a abokinka ne mu'amala ta hada ku abokantaka ta hada ku duka wannan ka kyauta musu makusantanka ne ta ɓangaren zamantakewa makwabtanka ne to duka wannan ka kyautata musu amma mai karan fari mahaifa ne daga nan kuma sai yan uwanka na jini kenan daga nan kuma sai waɗanda suke makusanta waɗanda suke zama ya haɗa ko harkar kasuwa ko harkar gurin aiki ko harkar karatu ko wata harka ta addini ko dai wata mu'amala ta yau da kullum wani yatama haka nan da marayu yatama jam'i ne na kalmar yatim yatim shine maraya wanda yake mahaifinsa ya rasu kafin ya balaga ana cewa ajin a larabci da kuma yatim in aka ce yatim shine wanda mahaifinsa ya rasu kafin ya balaga in aka ce ajin kuma shine wanda mahaifiyarsa ta rasu to kullum ana magana akan yatim din ne ayoyin alqur'ani wannan shine usulubin qur'ani da yazo da shi yatim din ba ajin din ba na fata gane saboda idan babanka bayyanan to al'amura da yawa za ka iya samun wannan abubuwan ba yanzu ga shi a ce sallah ta doso kowa yana ƙoƙarin mai kowane yaro yana kallon mahaifinsa zai masa ɗinkin sallah zai saya masa takalmin sallah tagiya ta sallah kaza kaza babansa to shi kuma wani babansa bayyana wal yatama Allah tabaaraka wa ta'ala ce da marayu wal masakini da kuma miskinai miskinai ma'ana marasa shi ba miskini da kalmar bahaushe ba na cewa me me na ƙasa ba akwai wanda yake me na ƙasa amma kuma me ya fi wanda yake komai nasa kalau yake mallakar dukiya saboda haka miskini a gurin bahaushe ne yake ganin cewa yake da na ƙasa ne amma masakin wato jam'i ne na kalmar miskin miskini ana nufin wanda yake talaka mara shi wabin sabili da kuma wanda yake matafi wani ne shi mai kuɗi ne a garinsu amma tafiya ta kama yana da bukata ka bashi wani lokaci haka ta kan faru ka ga mutum ya zo da dai garinku ya samu ala a abin hawa mai ya ƙare ko wani cikas amma kun babu kuɗi ta tare da shi kaka ji mutum ya ce ka duba rigar jikinsa ina ni ina taimaka masa da mota fa ya zo ni kun babar ina ma tsoho ne ko kuma ni fa mashin nake da shi ko ni mashin din ma na sayar ni mashin din ma ban da shi ya za kuma ce wai in taimaka masa ya ƙara mai na dubu goma ni in ɗauki kuɗin biyan mai zo mai kuma sai mutum wasu ya saka kamar me wato yin haka ɗin kamar ma albazaranci ne ma kamar ka ƙara kuɗi ne akan kuɗi to ba haka bane Allah tabaraka wa ta'ala ya lissafa ibn sabil hatta ma a cikin mutanen da musulunci ya ce a bewa zakka akwai matafi din komai karfin kudinsa a gida amma tafiya ta kama kuma guzuri ya yanki a bashi wa ma tafa'alu min khairin Allah tabaaraka wa ta'ala ce duk abinda kuka wato aiwatar na daga ayyuka na alkhairi fa inna Allah bihi alim lalle Allah tabaaraka wa ta'ala masani ne dangane da wannan haka yace wa man ya'mal mithqala dharratin khairan yarahu duk wanda ya aikata misalin kwaya zarra na alkhairi zai ganshi malaman tafsiri suke cewa wannan aya an shafe ta aya da ta shafe ta kuma ita ce me ayar zakka domin suka ce ana magana ne akan bada zakka karan fari a bewa iyaye yan uwa miskinai da sauransu wasu haka suka ce wasu kuma suka ce ana nufin da wato kyautatawa ta da kullum to kaga idan magana ce akan zakka an shafe ta iyaye ba a ba su zakka na ba ta gani amma makusanta fa ƴan uwanka kaninka ne ko wanka wannan suna nan za a ba su zakka inda sun cancanci ne a ba su zakka ɗin in sun fada ɗaya daga cikin mutane takwas ɗin da aka bayyana miskinai su ma suna nan haka nan matafi yana nan amma mahaifa ne ba a ba su zakka wasu yi magana cewa idan mahaifin yana nesa kai kana can da sauransu amma dai malamai sun akka da magana cewar bai halasta a ɗauki zakka a biyu mahaifi domin shi mahaifi mawadaci ne a cikin dukiyar ɗansa sai dai ya rage ɗan ko ya taurin kai ko ya miƙa amma dai haƙƙinsa ne a cikin wannan dukiya ya ɗauki abin da yake so zai iya cewa kai yi transfer dubu ɗari biyar a wannan account ɗin kawai kashe waisa kuma dole kai inda ka mallaka cewa ne an yi albashin na iya kyausa dubu goma a ofirin kuma ya kashe waisa kawai kuma dole ka tura in baka tura ka saba Allah mutakar dai kana da shi in baka da shi ne kawai shikenan musulunci ba dora mutum abin da ba zai iya ba makanan shi dole ne mutane suna wasa da haƙƙin wato mahaifa haƙƙin mahaifa cewa ubangijinka ya hukunta ya zartar da hukunci cewa kar a bauta kowa sai shi a kyauta mahaifa wannan ayar idan ka kalle ta gaba da baya kadai sai dai kai shiru cewar girman ya kai domin tunda ba abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya tsana kamar me a masa shirka ba abin da yafi so karan fari kamar wato me a kadai tashi sai magana akan wannan domin cewa kar a bauta wa kowa me yake nufi kar a da'a shirka kuma a kadai tashi da ya faɗi mafi girma abin da yake so sai ya kawo maganar mahaifa wannan yana gwada maka cewar matsayin ya kai na roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu ikon kyauta mahaifa nan
كتب عليكم الكتاب ووفقكم لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون
طيب Allah tabaraka wa ta'ala ya ce kutiba alaikum alqital an faranta yin yaki akan ku wa huwa kurhul lakum alhadi kuma shi abin kyamata ne gare ku ba ku san tafiya yaki saboda abin da yake ciki na wahala rauni da kisa da wato rasa dukiya wa asa an takrahu shay'an Allah tabaraka wa ta'ala ce akwai yiwuwar fa ku ki wani abu ku ki zuwa yaki huwa khairul lakum alhali shi ɗin kuma alkhairi ne gare ku domin a ciki akwai samun aljanna in an mutu akwai kuma samun dukiya amma ba a mutu ba akwai samun wato ganima wasa an tuhibbu shay'an akwai yiwuwar kuma ku so wani abu ku so ku zauna a gida saboda yaƙi akwai wahala wa huwa sharrul lakum alhali shi kuma wannan al'amari din sharri ne gare ku wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun Allah tabaaraka wa ta'ala shi shine san komai shi yake sanin komai kuma wa antum la ta'lamun ku ba abin da kuka sani sai dai abin da ya sanar da ku haka ya ce wa ma'utitun min al'ilimi illa kalila abin fada aka baku na ilimi ɗan kaɗan ne masaniya akan al'amura sai abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya ga dama sanar da ku shi kuma kuma ɗan kaɗan wannan aya malamai sun yi saɓani akan cewar tana gwada cewar yin yaƙi farilla ne ko kuma yaƙi ba farilla ba in jihadi Aba ɗaya daga cikin tabai yake cewa aljihadu tatawwu'un yake cewa jihadi nafila ne. Wannan shine abin da ya tafi a gare shi wato ya tafi zuwa gare shi cewa yaƙi ba farilla bane. Wasu kuma suka tafi zuwa ga cewa yaƙi ɗin nan dole ne. Farilla ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi yake cewa Allah tabaraka wata'ala wato yake cewa duk wanda ya mutu walam yahzu
inda zai faru sai ma za ka fita ba ko inda lokacin da ake zuwa jihadi na domin Allah lalle da ba ku je ba ka rika jin wannan a zuciyarka ko kare yanzu da za a yi lalle za ka je ba ka raya ba wataƙila ma an ka tana sai ka ji ba ka sha ba ya ce to duk wannan ya zama to wannan har mutuwa ta ɗauke shi mata ala shi wata minan nifaq ya mutu akan wani yanki na daga munafinci jimhorin malamai sun tafi zuwa ga cewa jihadi farilla ne amma adda kifaya mana farar kifaya dole ne a yaƙi na musulunci amma idan wasu suka yi sun ɗauki waɗansu domin akwai wanda yake shi ba zai iya ba ma wani ma makaho ne wani yana da na ƙasa da ba zai iya zuwa ba wani kuma ba shi da lafiya amma in sauran suka je kuma shi kenan to daga jimhurin malamai sun tafi zuwa ga cewa shi yaƙi ɗin nan farilla ce amma anar kifaya farilla ta wato farilla na ainihin in wani ya ɗauke wani na farilla wata kashi biyu ne kamar yadda malamin musulmi suka rabu akwai faradul ayin akwai kuma mai faradul kifaya faradul ayin shine kowa nasu su yayi kamar salloli na farilla guda biyar idan duk garin nan za a yi sallah kai ba kai ba taka tana nan ana nan ana binka idan kowa zai azumin wata ramadan kai kaɗai ne ba kai ba to fa laifinka yana nan akan wannan duka yana gwada mai farla ce ta kai kowa nasu ne a kansa amma ga wane ya mutu daga cikin musulmai to wannan farilla ne a yi ta jihizinsa a yi jana'izarsa kamar yadda addinin musulunci tana da amma sai waɗansu suka yi suka yi suka masa wanka suka kafana shi suka masa sallah suka kai cikin kabari to an sauke wannan farilla akan kowa su dai sun samu ladan kai da baka je ba yanzu ba a bunka wannan farillar amma me baka je samu wannan ladan ba to wannan shine fatankucin me farilla ta gaba daya farilla kifaya to suke cewa shi ma yaƙi farilla ce ta kifaya in wasu da sun ɗauke wasu na matan gani amma mutum yana da dama kalmar yake yana da damar zuwa wani dole mutum ya fita domin waɗanda suke ƙin zuwa ɗin munafukai ne lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama wanda suke nokewa su ƙi zuwa su abdullahi bin ubay bin sulul shi da mutanensa ko in an fita ya zuga mutane su dawo ya rinka zuga waɗannan ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza kamar da ya faru kamar a yayin badar da kuma gazwatul khandak ya ba da shawarwari cewar a yi kaza a yi kaza mu jira su zo cikin gida cikin gari a yaƙi mana su muna fakai suna ba da shawarwari domin su suna da illa suna cikin mummunai suna ba da shawarwari domin a kifi ne in an zo a cimma musulmai kwai lokacin da ya taɓa ba da shawarwari cewa kar a dafa ta gurin yaƙin nan tun da jikin madina ne ka fita badar a zauna a cikin gida to annabi sallallahu alaihi wasallam yana karɓar shawarin sahabbai manzana da da tafshin hali sai ka ga mutum bai kai ba amma yanzu ya gaya masa magana sai ya saurare shi kuma in ya gane tsoron da abin gaskiya ne sai ya dauka haka yake sallallahu alaihi wasallam kai saukin yane wanda da cikin sahabbai ya ga cewa manzo Allah zai iya da magana wannan mutum shi kuma ya gane cewa wannan mutumin fa ba shawarar gaskiya ke kawo ba yana ba da shawarar manzo Allah ya rasulullah wannan abin da ya faɗa ba za mu yadda kar a yadda da shi domin in muka zauna a gida suka shigo ai ta bashi za su iya sa wuta za su iya kashe mata da yara ƙanana da kuma tsofaffi a fita jeji kawai a je a yi duk wanda ya mutu ya mutu duk wanda aka yi rubuta zai mutu ya wuce yaƙi dai wato farilla ne akan mutane gaba ki daya in wasu suka yi wasu na da uzuri shi kenan wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum akwai yiwuwar ku ki wani abu alhali kuma wannan abin alkhairi ku ji bakwa son yaƙi alhali kuma yaƙi alkhairi domin duk wanda ya mutu a gudun yaƙi ya mutu mai shahidi amma ka yaƙi na domin allah yaƙi na ɗaga musulunci duk wanda ya je gudun yaƙi domin kare wato ƙabilarsa ba yaƙi ne domin allah ana magana akan yaƙi domin addini ba wajen gidanci ba duk wanda ya je yaƙi saboda kare yankinsa kudu da arewa ce su yan kudu ne mutan arewa saboda haka dole za mu je domin mu yaƙi don ɓangaren wannan ba na musulunci ba domin a kudin ai akwai musulmai lagos wani yanki osun da sauransu da yaka ai kudu ne amma kuma ne akwai musulmai kuma ana musulunci kwarai da gaske saboda haka abin da ake bukata shine wato musulunci ba wai yanki ba ba kuma maganar ƙabilanci ba kwata-kwata to akwai yiwuwar ku ki wani abu wa huwa khairul lakum alhali kuma shi alkhairi ne gare ku idan mutum ya mutu ya yi shahada annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa kuma babu wani mutumin da zai mutu ya shiga gidan aljanna ya yi burin ina ma ya ce ya ubangiji a da a da ni duniya na sake irin aikin da na yi aka bani gidan aljanna babu wanda yake fatan wani sai dai shahidi wanda aka shi a gurin yaki shi ne tarar da za a masa da liyafar da za a shirya masa gidan aljanna bayan ya shiga aljanna sai ce ya ubangiji ka mai da ni duniya ka dawo min da rayuwa ta irin da duniya na sake zuwa gurin yaƙi na sake gwabzawa a sake kashe ni a sake dawo da ni gidan aljanna nan ya ubangiji amin wannan sau goma saboda yadda zai game tarbar da Allah tabaraka wa ta'ala ke shahidai kuma su shahidai ba a musu wanka ba a cire musu kayan da suka mutu a ciki haka ake binne su so da girman matsayin shahidai kala biyu ne akwai shahidi na gida akwai kuma shahidi na gurin ma'araka ta yaƙi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda wuta ta zo ta kona shi aka yi gobara ya mutu shahidi ko wanda ya fada cikin ruwa ruwa ya shanye shi ya lime shahidi ne na matangari duk wanda gini ya zuba masa ya mutu shahidi ne ko wanda yake tafiya kawai abin hawa zai dace shi ya mutu shi ma shahidi ne domin kibarin ulama saudiya sun yi magana cewa duk wanda abin hawa ya zai dace shi ko ya hatsarin mota jikinsa ya bugu har ya mutu ka ce yana daidai da wanda gini ya faɗo masa wannan yana daga cikin shahidai yana tafiya kawai wani ya zo da mota zai buge shi ko wani ya zo da mashin ya zo ya buge shi sanadiyar wannan bugun ya mutu to wannan ya mutu shahidi saboda wato ya yi iri ɗaya da dukan da gini yake wa mutum idan ka shiga wa mutum la'allama nasu ya fi wancan ciwo na mata gani to wannan nau'i na shahidi ya sha bamban da wancan nau'i na shahidin da ya mutu a filin yaƙi dukansu shahidai ne amma ba iri ɗaya ba ne shi wannan shahidi na gida ana cire kayansa a masa wanka a masa komai amma shi wancan shahidi na gurin ma'araka shi ba a cire kayansa ba a masa wanka haka ake kai shi ina ba ta an gane bambanci wasa an tuhibbu shay'an akwai yiwuwar kuma ku so wani abu ku so ku zauna a gida saboda akwai walwalawar rayuwa gurin yaƙi kuma akwai tsanani akwai yunwa akwai tsara akwai suka akwai yanke mutum wata gaba daga cikin gabansa akwai kaza akwai kaza sai zamto bakwa san zuwa can zaman gida kuke so wasa an tuhibbu shay'an akwai yiwuwar kuma ku so wani abu wa huwa sharrun lakum alhali wannan abu kuma sharri ne gare ku wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun Allah shi ya san komai shi ya san me yake gudana kuma ku sani wannan aya tana magana akan yaki zuwa da kuma zama a gida amma ta kunshi dukkanin al'amura na rayuwa haka alqur'ani yake sai ku samu sabab na saukar ta akan kaza amma kuma ya hada abin da yake ba wannan din ba a rayuwarka akwai yiwuwarka na ce kana son wani abu ko aure ko wani abu sai ka rana shi kuma wannan matar ba alkhairi ba ce watakila sanadiyar ta za ka shiga wuta kaga ta zanto mai ba alkhairi ba kenan watakila za ki damu kina son wani sanadiyar kuma za ki shiga wuta kaga ya zanto ba alkhairi ba domin waɗansu sanadiyar matan su za su gidan wuta ne Allah ka kare mu waɗansu kuma sanadiyar mazajen su za su shiga wuta duka Allah ta tabaraka wa ta'ala ka kare mu waɗansu kuma sanadiyar ma'auratan a gidan duniya za su samu cikas kaga duka da ya zanto mai ba alkhairi ba Allah tabaraka wa ta'ala shine Allah shi yasa maganar sai wannan maganar Allah tabaraka wa ta'ala ce tunda mai alqur'ani sai kaga maganar Allah tabaraka wa ta'ala tana nufin kaza tana nufin kaza tana nufin kaza tana nufin kaza subhanahu wa ta'ala wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun na'am
يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون حياك الله الله تبارك وتعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه سنة تنبيرك دنغندا وتامي الفرمايين يجي أشكنسا me hukuncin yaƙi a cikin wata mai alfarma kulka ce da su ƙitalin fihi kabir yaƙi a cikinsa abu ne mai girma Allah tabaraka wata'ala ya hana yin yaƙi a cikin wata mai alfarma wa saddun an sabilillahi kange mutane daga tafarkin Allah tabaraka wata'ala hana su shiga musulunci ko sun shiga musulunci a hana su aiwatar da ayyukan cikin musulunci wa kufrun bihi da kuma kafircewa Allah tabaraka wata'ala wal masjidil harami da hana bi ma'ana wasaddun nasi an masjidil haram da kuma hana mutane yin ibada a masallaci mai alfarma wa ikhraju ahlihi minhu da kuma fitar da mutanen da suke masallaci mai alfarma minhu daga masallaci mai alfarma din akbaru inda Allah wannan ya fi girma a gurin Allah tabaraka wa ta'ala wal fitnatu akbaru min al qatl yin shirkar kuma da ake yi wannan ya fi girma fiye da yaki ne al fitna ana nufin shirka wala yazaluna yuqatilunakum Allah tabaraka wa ta'ala yace ba za su bushe suna yakar ku ba ku musulmai ku faji wala yazaluna yuqatilunakum ba za su bushe suna yakar ku ba hatta yawdukum an dinikum har sai sun ga cewar sun dawo da ku sun sauke ku daga addininku in istada'u in dai sun samu dama haka za su ci gaba suna yakar ku in dai sun samu dama ba za su gushe ba in istada'u in dai sun samu iko wa man yartadid minkum an dinihi duk wanda ya ridda minkum daga cikin ku an dinihi daga barin addininsa fa ya mutu har ya zo ya mutu kuma ya bar addinin musulunci wa huwa kafirun yana mai kafashe Allah tabaraka wata'ala Allah tabaraka wata'ala yake cewa irin waɗannan fa'ula'ika habidat a'maluhum irin waɗannan ayyukansu sun rushe abinda suka yi kafin su yi riddadin ma ya rushe fi duniya wal akhirah a duniya da kuma lahira wa ula'ika ashabun nar Allah tabaraka wata'ala ce wa ula'ika kuma su waɗancan kaga ana magana da cewa wa man yartadi minkum an dini wanda ya ridda daga cikinku daga barin addini su kaga wannan na ka ce minkun ana nufin suna nesa ko suna kusa suna kusa domin yanzu idan na ce da kai kun gan ku ai kuna kusa da shi sana shi ku amma na ce kun gan su suna nesa wa man yartadi minkum an dini kaga an yi magana akan suna kusa duk wanda ya ridda daga cikinku daga barin addininsa fa yamutu huwa kafiru ya mutu yana mai kafirci Allah tabaraka wa ta'ala fa'u sai Allah ta ce fa'u lalika sai ce waɗancan ya gwada cewa tun daga ku a kusa an gaya muku an muku wa kun gizi to kun ne santa daga barin Allah tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala ya nisantar da ku daga barin gare shi sai ya ce fa'u lalika waɗancan yana gwada cewa ne suna nesa daga Allah tabaraka wa ta'ala domin wanda yake kusa da Allah shine na kwarai wanda yake nesa da Allah kuma shine ne shine ba na kwarai ba fa'u lalika habidat a'maluhum wannan usulun qur'ani kenan ana magana sai a duka yana daga cikin wato balagar alkur'ani fa'ula'ika habit al'amaluhum waɗannan waɗancan da kake gani ayyukansu sun ɓaci fi duniya wal akhirah a duniya da lahira wa ula'ika kuma su waɗancan din ba su da kusanci ga Allah tabaraka wa ta'ala fa wa ula'ika ashabun nar kuma waɗancan su ne ɗan wuta kun fiya khalidun su za su dawoma a cikin wuta Allah ka kare sanadiyar saukar wannan aya kamar yadda Imam Bukhari yake cewa ya ce wannan aya ta sauka ne yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiki abdullahi dan jahash da wato da shi da waɗansu daga cikin sahabbai ya aike su kafin ayyakin badar da watanni biyu lokacin kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya kai watanni goma sha bakwai da zuwa madina ya aike shi ya aike abdullahi dan jahash tare da shi akwai mutane takwas daga cikin wato mutanen makka muhajirai akwai sa'ad bin abi waqas akwai zuhuri da ukasha bin husin da dai sauran sabai irin al-asdi da irin su ukuba ya aike su da ya tura su sai ya sanya abdullahi bin jahash ya zamto shugaba sai ba shi wani wata takarda sai ce ku tafi sai an yi kwana biyu kuna tafiya zuwa ga inda na aike ku sannan ku zauna ku karanta suna kan tafiya can bayan an yi kwana biyu suka zauna a wani guri a tsakanin makka da madina da suka zauna a nan gurin sai ya bude takardar da ya bude sai ga rubuta bismillahir rahmanir rahim ka zauna tare da yan uwanka kada ka wato duk wanda ya saba maka karka ne wato kada ka buƙaci wata fitina ta faru tsakankaninku karka nemi wato sabab din yana da tsawo kwarai da gaske amma na son kama da shi ne a takaice ma'ana dai a cikin manzon suna yi masa wato wasici ya da hankalinsa cewar kada ya nemi wani abu da zai kawo baraka a kankanin su ana nan sai ga wani ayari daga cikin kwarai shawa sun zo suna tahowa sai suka gansu suka ga waɗannan mutane tara da annabi sallallahu alaihi wasallam ya turo sai suka yi kokarin su yage su su kuma sai suka ga cewar to ai yanzu ana cikin yanayi ne tsakankanin rajab tunda rajab yana daga cikin mai watanni masu alfarma da jimada ula shi kuma daga ya mutu sai rajab suke ganin watan rajab ya kama ko bai kama ba waɗannan mutanen kada fa mu yaƙe su alhali kuma a musulunci an hana yin yaƙi a cikin watan da alfarma domin Allah tabaraka wa ta'ala ce inna indaka shuhur inda Allah 12 shahran fi kitabillah minha arba'atu hurum adadin watanni a gurin Allah tabaraka wa ta'ala guda goma sha biyu ne watanni sha biyu ne a cikin shekara ya ce daga cikin sha biyun kuma akwai guda hudu masu alfarma daga ciki akwai rajab akwai zulqa'ida da zulhijja da kuma al-muharram waɗannan guda hudu su biyun a jere to rajab yana daga cikin wata mai alfarma shi kuma yin yaƙi a cikin wata mai alfarma kuma an hana gashi Allah tabaraka wa ta'ala yace yas'alunaka an ash-shahr al-haram suna tambayarka dangane da yin yaki a cikin wata mai alfarma sai ce kul kitabun fihi kabir wa saddun an sabilillah kace yaki a cikin sa wato abu ne mai girma kwarai da gaske Allah tabaraka wa ta'ala bayyana to an hana su kuma suna ganin cewa gashi kuma waɗannan sun zo suna kokarin su cin musu gashi kuma an hana da suka wato ƙoƙarin yaƙarsu waƙi bin abdullahi sahami sai ya jefi amur bin habawani da wani abin jifa yana jifarsa kuma sai kashe shi daga cikin kafarai ɗin yato ya kashe ɗaya daga cikin kafarai ɗin daga cikin ƙurashawa yana jifan sai kashe shi to sun sami sun ji daɗi na cewar sun tsorata mushrikai ɗin domin gashi yanzu daga jifa an fara kashe su amma kuma zuciyarsu tana tare da cewa kada ba su saba wa Allah ya zauto sun yi yaƙi a cikin watan Rajab suna tunanin Rajab ya kama ko bai kama ba sai suka da suka dawo su ga Annabi sallallahu alaihi wasallam su ga abin da ya faru gashi kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya hana yin yaƙi a ciki kuma ya ce wala tazlimu fihinna anfusakum kada ku zalunci kawunan ku cikin waɗannan watanni masu alfarma kada ku aikata sako domin yin sako a cikin watanni masu alfarma ya fi girman zunubi fiye da sauran watannin ka yi laifi a cikin rajab ya fi sauran watanni ka yi laifi a cikin wato zulhijja ko zulhijja ya fi sauran watannin na matangani waɗannan watanni guda hudu ramadan yana da girman matsayi amma bar shi daga cikin watanni masu alfarma bar shi daga cikin watanni masu alfarma waɗancan guda hudu kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa na matangani amma wata ne mai albarka kwarai da gaske watan ramadan annabi sallallahu alaihi wasallam suna hadisi yake cewa ya zabi ya fifita shi akan sauran watanni gabaki daya amma ba shi daga cikin wadancan guda uku kuma duka irin waɗannan al'amura din falala ce ta Allah tabaraka wa ta'ala sai ya dauki waɗansu kwanaki ya dauki wasu watanni ya dauki wasu ranaku ya ba su matsayi daban domin duka wanda ya aiki a ribanya masa lada ga ramadan kakar alkhairi ga waɗancan watanni guda hudu ga goman farko na watan mai zulhijja ga kuma juma'a duka waɗannan alkhairori ne da Allah tabaraka wa ta'ala ke so domin fa mutane su ga gidan aljanna ne kai aiki kaza a baka lada mai yawa ranar juma'a watanni hudun nan watan ramadan goman farko duka an sanya waɗannan domin samun lada sai Allah tabaraka wa ta'ala saboda wannan aya bayan waɗannan sahabbai sun zo sun koka ga abin da ya faru su sun yaƙi kuma suna zaton ko wata ya kama ya sa'aluna ka ani shahrul haram suna tambayar ka dangane da wata mai alfarma wato rajab din kenan italin fihi na hukuncin yaƙi a cikin sa sai ce kulka ce da su ya kai manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam italin fihi kabir yin yaƙi a cikin sa abu ne mai girma wa saddun an sabilillah Allah tabaraka wa ta'ala sai an samu su da wannan malaman balaga suna cewa irin wannan ansar usulubul hakim shine ka tambayi abu kaza sai kuma a ƙara maka da wani abu da baka tambaya ba gashi Allah ta'ala ya ce yas'alunaka an ash-shahril harami qitalun fi suna tambayar ka dangane da me wata mai alfarma hukuncin yaki a ciki kaga su abin da suka tambaya ke amma sai aka kora bayani qitalun fi kul qitalun fihi kabir sai ya sake cewa wasaddun an sabilillah kuma ba ku sani cewa hana mutane daga tafarkin Allah hana mutane yin addinin musulunci ka kankara musu bayani wa kufrun bihi kuma kafircewa Allah tabaraka wa ta'ala wal masjidil harami haka nan hana mutane yin ibada a cikin wato masallaci mai alfarma na makka wa ikhraju ahlihi minhu kuma ku sani cewa fa fitar da mutanen masallaci mai alfarma wanda suke bauta wa Allah akbaru inda Allah wannan ya fi girma a gurin Allah fiye da yin yaƙi a cikin wata mai alfarma ne ko da Allah tabaraka wa ta'ala ya hana yin yaƙi a wata mai alfarma to waɗannan laifukan kuma sun fi wancan sai sake cewa wal fitnatu akbaru min al-qatl to kuma ku sani cewa shirka kuma ta fi girma girma fiye da wato ainihin yaƙi ɗin ku ma'ana gwanda ku yaƙi su ko da wata mai alfarma ne da a ci gaba da yin shirka na mutane wal fitnatu akbaru min al-qatl fitnar shirka wato yin shirka ya fi girma wala yazaluna yuqatilunakum Allahu tabaaraka wa ta'ala ce ba za su gushe ba ba su mushrikan nan da kuke gani mushrikan makka da sauran mushrikan duniya wala yazaluna yuqatilunakum ba za su gushe suna yakar ku ba hatta yardukum an dinikum har sai sun ga cewa sun sauke ku daga addinin ko dai yaƙi na makami ko yaƙi na tunani ko yaƙi na duk wani nau'i na yaƙi inda ake yaƙar tunanin mutane mutum ya ga cewa idan arni bai karanta da kansa ba zai iya turanci ba kaga wanda ya zama kake an gama yaƙar tunanin ka akwai abin da ya iya wanda kake kai baka iya ba kai musulmi babu in yaka cewar shi kuma zai dame ya kawo nasa ya da cewar ka iya kaza a ilimin zamanin amma ba zai da kai ka karanta masa ba sai dai kai tunda kai kayi wa naka rukan mai sakainar kashi daga ce to ya karanta maka tun da duniya ce kana ganin cewar in ya karanta shi ne dan zai samu duniya gashi kuma kana ganin a duniyancen masu ma daga cikin abin da suke fama da yawa ba waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala bai jarabe su da talauci ba in kai dama damuwarka talauci ne su din ma suna fama kamar yadda wasu daga cikin musulmai suke fama kamar yadda wasu daga cikin musulmai suke da dukiya su ma wasu daga cikin suna ci to ba za su wuce suna yaƙar ku ba sai sun ga sun ɓata muku tunanin har ku zamto irin yadda waɗansu suka zamto a yau an lalata tunanin mutane suna ganin in ba wani ba in ba kaza ba za a iya kaza ba don me wataƙila kai kuma har ka zo yadda kake din nan har ne bai taɓa karantar da kai ba wataƙila amma kai kuma ka an karɓi ba shi ba kaza in kuma ya taɓa karantar da kai akwai wanda shi kuma taɓa karantar da shi ba bai taɓa karantar da shi ba shi kuma ya fi ka ilimin boko wataƙila shi kuma yana nan bai taɓa karantar da shi ba kuma ya fi ka dukiya to me kake nema kai me tunanin ka kawai saboda an riga an ɓata maka tunani ne kake ta ganin cewa in ba su ba kaza ba zai yi ba wannan irin mummunan tunani ne wala yazaluna yuqatiluna ba za su bushe suna yaƙar ba ba hatta yurdukum an dinakum har sai sun sauke ku daga addini in istada'u in dai sun samu dama sai dai in sun buga sun buga sun ka samu dama ne wannan kuwa amma tunda Allah tabaraka wa ta'ala shi yayi ka shi yayi su duka waya da ci mutane da musulmi da wani musulmi duka Allah ne idan dan adam ko yanzu wanda ya kera wannan kwamfuta sabuwa ai za ta zo da me dalilul mustaqdim akwai manual ko akwai mandul za zo da shi manual wanda zai ce in kaga kaza ka duba kaza ga yanda za ka rakaba ta ga yanda za ka yi assembling ga yanda za ka yi kaza in kaga kaza ka cire batiri ka yi kaza ka yi kaza saboda me shi ya kira ga wayar ka in ka so sabuwa a kwali da wannan manual ne to wanda ya halicce ka ne wanda ya halicce su ya ga maka halayya to shikenan baturin da ya kera maka na'ura ka yi da duk abin da ya rubuta in an so sabon abu ana asambu ne a duba fa sun face kaza a haka suka ce a to a yayin da suka ce na daure da suka ce amma shi wanda ya halice ka wanda ya halice su shine baka daina maganar sa ba ya ga maka ga manual din cewar wala yazaluna yuqatilunakum hatta yurdukum an dinikum in istada'u kace a ba haka bane muna kyakkyawan zama da su ba wanda ya wuce ba wanda ya wuce wato ya kai ka wauta da sokanci kuwa wala ya zaluna in katulukum hatta yurdukum an dinikum har sai sun sake ku daga wannan addini naku in istada'u in dai sun samu dama wa man yartadi minkum an dinihi duk wanda ya yarda daga cikin ku ya sauka bar addinin sa fa ya mutu har ya zo ya mutu wa huwa kafirun yana mai kafirci Allah tabaaraka wa ta'ala fa ulaika habida a'maluhum yan wadannan ayyukan su rushe ka yarda kuma ka zo mutuwa ta dauke ka kuma dama dole mutuwa ta dauke ka ka zo kai da tsare-tsarensu har ka zo ka mutu to ka kula fa'ula ika hajjidar amalu irin waɗannan ayyukansu ne sun rushe kafin ka yarda duk aikin da kai na alkhairi ko na shekara ɗari ne to fa ya rushe Allah ka kare idan ya zamto kana ganin cewar sai ɗanka ya je ya koya a gurin kafirawa idan kai zuciyarka ko imaninka wani abu bai faru na yin ridda ba kana ganin cewar ai sun mafi musulmai ai mu da su duka abu ɗaya ne kaga wannan rusa addini shi ɗin tun da yaro ne zai iya yin waɗansu abubuwa ko ya zama ya yi wani itikadi mai girma zo zanto zindigi yana ganin cewar da hukuncinsu da hukuncin mu iri ɗaya ne to kaga wannan mai ridda ke domin duk wanda ya ce da abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da abinda kuma tura suka tsara wanda yake na kafirai iri ɗaya ne to wannan ya bar musulunci ko ya ce kuma nasu ya fi na Allah shi ma rujjan to idan kai ka sha shi ɗin kuma da ka kai shi tun yana ƙarami yadda za a damejin tunaninsa to shi abu ne mai sauƙi ya girma kuma mai ardance to ka ka cuci ɗan kake kai ka cuce shi ya mutu zai shiga gidan mutu Allah ke ba wanda ya cuce shi kamar ka kuwa amma kana da harkokinka ka jona shi gudun wanda kake ganin suna da addini kaga kai kokarin ka sauki nauyin kai kana kai kawo kana faman ya za a yi a kawo abinci amma kai baka da ikon ka zauna ka karantar da shi saboda kai kawo kana so ka kawo masa abinci amma duk inda ya ce na magana makaranta za ka biya to kai ka sauki nauyi amma ka kai shi inda za a masa za a karantar da shi kyakkyawar aƙida a karantar da shi ilimin zamani ya samu sana'a mai kyau ya koyi ilimin zamani ba tare da wato ka saka aƙidarsa kuma a cikin ganuwa domin tun ɗan akwai ganuwar ba abin da zai zai soki aƙidarsa shi kenan ka sauke wannan amma ka kai inda zai samu barazana kuma hakan kana kawo kuɗi ka zama shi ne kuma yi kana kashe kuɗi kuma gashi ana sukan abin Allah ya rufa su. Allah tabaraka wa ta'ala ya ce irin waɗannan ayyukansu sun rushe fi duniya wal akhira a duniya da lahira wa ulai ka sahabun nar irin waɗannan su ne yan wuta kun fi khalidin kuma za su zama a ciki Allah ka kare mu sannan za mu takaita abin da makaranta daidai na fassara mana daidai Allah tabaraka wa ta'ala ka sami tarayya a cikin lada wanda kuma ne kuskure Allah tabaraka wa ta'ala ka gafarta mu